والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء أعوذ عليم بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آه jiya mun fara bayani gwargwado a cikin wannan ayar ko da yake mun ce dama ta kunshi wasu matsaloli da lokacin ba zai ishe mu ba a jiya domin watan kalmar istawa da yake cikinta kalma ce wacce ta zama dalilin magana kwarai da gaske da saɓani da jayayya kwarai a tsakanin watan malamai da ita da ire-irenta shin za a kalle ta a irin sanin da muka yi makalman da ma'ananta na yaren larabci da yadda muke magana da ita a tsakaninmu da bayi mu jingina ma Allah ko ko a'a za mu yi tawilinta mu maida ta zuwa wani ma'ana wanda muke ganin shi ne mafi kusa da abin da ya dace da tsarkakan Allah da isan mulkinsa mu jingina masa ko ko a'a za mu bar shi mu ce Allah shi ne mafi sanin abin da yake faɗi mu wuce. To babu shakka wasu daga cikin mutane ko malamai sun tafi akan fahimta na farko, cewan kawai istawa yanda ya zo da ire-iren sa shi kenan sai mu bar shi yanda yake, mu ɗauke shi kuma da ma'anan da aka san shi da shi. Mu ce shi ma Allah haka ya yi yanda mutane ke yi. To wannan babu shakka fahimta ne na ɓata, fahimta ne na kuskure. fahimta ne wanda bai dace muna ta bayani a baya cewa duk lokacin da Allah subhanahu wataala yayi maganan abin da ya wuce riskan bawa ya amfani da kalmomin da bayi suka saba to za a amfani da kalmomin da bayi suka saba ne dan ba wata kalma da za a yi ma bawa amfani da shi dan isa zuwa ga wannan abin da yake wajen riskan bawa sai kalmomin da ya saba da su fahimta na biyu cewa a'a za a juya shi a yi ta'awilin shi gwargwadon watan yadda aka ga ya dace da tsarkin Allah da isansa fahimta ne wanda wasu malamai suka yi ko da yake da yawa daga malamai sun tafi akan wannan amma kuma wasu suna ganin cewa shi ma wannan kuskure ne fahimta ta uku ita ce mu bar ma Allah abinsa shi ya san abin da yake nufi wannan fahimtan babu shakka shine fahimtan mafi shaharan fahimta a zamanin sahabbai da tabi'ai idan Allah subhanahu ta'ala ya faɗi magana irin wannan wanda muka san dai Allah bai kama da bayinsa ba kuma Allah mun yi misali jiya akan lamma faragallahu min alkhalqi ko qamatir rahim wa akhadat bi hiqwir rahmani kaga dole sai dai mu bar ma Allah sanin abin da yake nufi yanda ya faɗe shi wallahu alam to wannan su ne mafi shaharan fahimtar da suka fi shahara a tsakanin malamai a baya amma wasu malamai akan kalmar istawa daga baya da yake har mun yi majalisi a bara a cikin wannan watan kalmar istawa arrahmanu alal arshi istawa amma ba zai ɓaci ba in mun maimaita wani abu kaɗan daga cikin abin da muka faɗi a cikin majalisin shine watan da yawa an tafi akan wata fahimta daban da ainihin abin da ayar take magana ko irin waɗannan ayoyin suke magana shi istawa a nan yana magana ne akan tsarin halitta na Allah subhanahu wa ta'ala ba yana magana akan mahalicin ba ne yana magana ne akan tsarin halitta in muka bi alkur'ani za mu dinga bi a hankali muna ganin yaya kalmar take zuwa in ta zo da sawa me take nufi in ta zo da sawa me take nufi in ta zo da istawa me take nufi ba zan tsawaita mana kwarai ba a cikin wannan amma dai kalman istawa idan ya zo a cikin ƙur'ani duk inda ya zo yana nufin abu ya isa cikan halittansa abu ya isa cikan halittansa a wannan shine abin da yake nufi a zaka ji sawaituhu wa nafakhtu fihi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ko wa qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min ham'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي سويته halittan sa ya cika ya cika ونفخت فيه من روحي da sanya mashi ruhi to faqaulahu sajidin so yana magana ne akan cikan halittan abu to kuma haka yake akan shi ma wannan ba ana magana ne a cikin Allah subhanahu wataala ba a ana magana ne cikin halittan sammai da ƙasai da al'arshi na Allah kuma in muka kula duk inda istawa ya zo tare da al'arshi duk inda istawa ya zo tare da al'arshi to za ga Allah ya ce istawa ala ne sun mastawa alal arshin rahmanu fas'al bihi khabira ko Allah zai halaka as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi ala duk inda ya zo da al'arshi yana zuwa da ala duk inda ya zo da sammai da sama to yana zuwa da ila wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai ba ala samai ba ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim haka ga nan a cikin suratul fussilat ko قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم ko duk inda kaga sama'i to zaka ga ila duk inda kaga al'arshi zaka ga ala me yasa abin da yasa shine in muka kalli ayoyin duhan za su ba mu haske kwarai Allah ya ce shin kuna kafirce ma wanda ya halicci ra ƙasan nan gaba ɗayanta a kwana biyu sannan ya shimfiɗa ta ya shirya ta ya sanya itatuwanta da marƙanta waje alafiya rawasiya min fauƙiha wannan kalmar min fauƙiha ɗin ni a fahimta na ko da yake galiban in ka karanta tafsiri za a ce ana nufin duwatsu ne amma ni ina ganin ba duwatsu ba ne waje alafiya rawasiya min fauƙiha mu kula ya sanya mata ginshiku da suke rike da ita sai ce ta samanta ba a samanta ba akwai bambanci a larabci waje alafiya rawasiya alaiha wani abu daban ne amma sai ce sai ya sanya mata ginshiƙu mariƙai ta samanta na san duk wanda suka san ilimin gini ko handasa sun san cewa akwai yanzu gadon da ake yi a mashi mariki ta sama to irin wannan gadon da ake ma mariki ta sama ya fi kama da duniya domin ita duniya abin da yake rike da ita fada ɗin da ke kewaye da ita ne sura kaga ginshikan da ke rike da ita min fauqiha ne ba min tatiya ba dutse min tatiya ne domin dutse duk dutsen da ka ganshi ya fito a kafa ɗari misali to insha Allah ta cikin ƙasa yana can kafa dubu sura haka ashe kaga shi ba min fauqiha yake ba min tatiha yake amma abin da yake min fauke ha shi ne nizamin da ke rike da ƙasa na alfada'ul khariji abin da ake ce algilaful jawi wanda shi yake rike da ƙasan yake rike da duniyar ta sama kaga wannan wata mu'jiza ce ta alkur'ani shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa kafin bature ya iso wajen so haka ba za mu zargi malamin tafsirin wanda ya rayu shekara dubu ɗaya ko shekara ɗari biyar don ya ce waje alafiya rawa sai min fauki ya ce ana nufin duwatsu ba dan iyakan inda ilimin dan adam ya kai kenan a lokacin kuma inda ya gane komai abin da Allah ke nufi da watan wanda za su zo daga baya ba abin da za su karu da shi kenan daga cikin alkur'ani saboda haka wannan kawai yana nuni ne da mu'jizan alkur'ani ba wai na ce na sami na san abin da wani bai sani a baya ba a kawai mu'jizan alkur'ani haka yake watan kullum zamani na zuwa wasu ma'anan suna ƙara bayyanan ma laha ma'anin ka maujil bahri min zahabin ko to maudu'in mu da muke magana shine Allah subhanahu wataala bayan ya gama halittan ƙasa a kwana hudu sai ya ce sun mastawa ilas sama'i sai ya koma da tsarin halitta zuwa sama an gama halittan ƙasa sai aka yaya wahiyar dukhanun faƙala lahawalil arziki ya tsau an aukarha tana lokacin tana dukhan hayaƙi sai ya ce mene faƙa bahun na sab'a samawacin fi yaumaini sai ya yi su su sammai ɗin sammai guda bakwai a kwana biyu abin da yake ba mu mamaki shine wannan kadai cewan waje alafiya rawa su yamin faukiya wa baraka fiya wa kaddara fiya a kwata hafi arba'ati ayyamin da faka ba hunna sab'a samawatin fi yaumaini shi kadai ya isa ya taimaki mutum ya gane al'arshi me ake nufi da shi istawa alal arshi me ake nufi da shi kwanakin a sati bakwai ne ko ba haka ba kwanakin sati bakwai ne Allah ya yi mafi kankanta a kwana hudu don kada ɗauka wahalan yin shi ne ya ja aka kwanakin sai ya yi wanda yake inda za a ɗauki wannan wanda aka yi a kwana hudun a saka a ciki kamar an jefa kwabo a sahara sai aka yi shi a kwana biyu rabin kwana hudu to ina ragowar kwana ɗayan ina ragowar kwana ɗayan to shine na halittan al'arshi wanda daga shi Allah ya kammala nizamin halitta allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma gaba daya fi sittati ayyamin a kwana shida thumma stawa alal arshi fil yawmil akhir kenan a rana na ƙarshe sai ya je da tsarin halitta zuwa al'arshi wanda shi kuma da za a ɗauki sammai da ƙasai a jefa a ciki shi kuma kaman shi ma kwabo ne a sahara sai aka ƙarasa halitta a kan al'arshi shi yasa aka je al'arshi sai a ce istawa ala dan yi maka nuni daga nan an gama an dakata da tsarin halittan kaunu shi kenan abin da yake nufi wallahu alam Allah ya ganar da mu wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah subhanahu wataala shine wanda ya halitta maku dukkan abin da ke cikin ƙasa summa stawa ila sama sannan bayan ya gama halittan ƙasa da abin da ke ciki ko da yake za ga wani wuri a Qur'ani Allah subhanahu wataala yana ga mana rafa'a samka fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha ko da an ce an fara halittar ƙasa sai wani wuri kuma kaji an ce a'a shimfiɗan ƙasa kuma bayan wancan halittar na sama saboda haka wannan zai nuna mana shi ainihin halittar nasu gaba ɗaya duka an yi da kun faye kunne da kunne kawai aka halittar gaba ɗaya to amma taswiri kamar can da ake walakar halaknakum sun masawwarnakum to taswiri ne na ƙasa da sama shine ya ɗauki wannan tsarin don Allah subhanahu ta'ala ya nuna ma bawa ya ya kamata ya rika tarayyus cikin lamarinsa ya rika yi a hankali ya rika bin tsari to amma don kada bawa ya tunanin wai wahalan halittan ƙasa ya sa aka kwana huɗu ana tsara ta sai aka je aka yi sama wanda ta linka ƙasa so miliyoyi sai aka yi ta ita a kwana biyu rabin wannan sai aka je aka yi al'arshi wanda shi kuma ya linka sama da ƙasa so miliyoyi sai aka je aka yi shi a kwana ɗaya na shi tsarin rabin wannan don a nuna maka kawai lokacin don a koyar da bayi tsari ne ba don Allah subhanahu ta'ala yana buƙatuwa zuwa ga wannan lokacin ba fasawahunna sab'a samawat kaga anan da yawa in an ce fasawahunna sai a ce sai ya daidaita su ko suka zama daidai da daidai to kaga kuma sammai ai ba daidai da daidai suke ba so aka fa sawwa in aka ce sawwa sai ya kammala halittansu allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka menene sawwa ya kammala halittan shi ya kammala halittan shi saboda haka sai aka kammala shi daidaitawa shine sawa atuni zubar alhadidi hatta idza ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة كاقا أنا حتى إذا ساوى شيني ديديتوا ga wani abu nizam ga wani dutsen a nan ana ta ƙara girman wannan abin da ke tsakiya tsakanin duwatsu biyu har ya zo ya daidaita su zama daidai da daidai to sawa kenan amma sawa a ƙur'ani abin da yake nufi kammala halittan abu ta yanda zai zama Allah ya bashi ma'ayir ɗin shi da zai iya istijaba lil ahkam da kansa shi yasa Allah subhanahu wataala bai ce ai ma mala'ika ai ma annabi Adamu sujada ba sai da ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi to faqa'u lahu sajidin saboda an kammala bashi ma'ayir din sa so sawwa anan yana nufin Allah subhanahu wataala ya kammala halittan su fa sawwahunna sab'a samawatin sai ya kammala halittan su a cikin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala masani ne da komai a ka'idar larabci in aka yi irin wannan kaddamarwan da jinkirtarwan aka ce bi kulli shay'in alim to yana nuna cewa watan babu wani abu wanda yake fita a cikin ilimin Allah subhanahu wataala ko da a wani zamani wasu wani abu zai fita daga cikin ilimin su wani zamani ma wasu wani abu ya zo ya fita daga cikin ilimin su ai ta riska a hankali to shi Allah bi kulli shay'in alim Allahu alam na'am
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول كتنا lokacin da Ubangijinka ya ce ma mala'iku, Zan sanya, ini mai sanya khalifa ne a watan khalifa shine mai kofi makofin magabaci a bayan ƙasa sai suka ce za ka sanya wanda zai ta fasadi a cikinta kuma yana zubar da jini sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ni na san abin da ba ku sani ba wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali ga mun mu muna tasbihi muna maka tasbihi muna maka tahmidi muna takdisin ka sai Allah subhanahu wataala ya ce a ni na san abin da baku sani ba qala inni a'lamu ma la ta'lamu ah wa id qala rabbuka lil malaikati wannan dai kamar yadda muka sani mun faɗi a baya watan Allah subhanahu wataala yana son imani na sakankan cewa ta yanda in Allah na bada labari kawai ka ce ai da ni akai shi ne ƙarshen imani na sukankan cewa ko ainul yaƙini kawai tun da dai Allah ya faɗa to haka abin yake don haka mu ma shaida ne shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya rika kiran bayi su shaida akan abin da a zahiri haka ba a yi a gaban su ba to amma tun da Allah ya ce an yi an yi waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi duk da ba a gaban ku aka yi ba amma tunda Allah ya ce maku an yi to haka ne an yi har kun fi yadda da faɗin Allah akan faɗin kuku inda kanku na ba mu kissan sahabi ko wanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mashi wasa ya kira shi da sunan mata sai ya kama laluban jikinsa ya rude ya firgita sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ya faru ya ce ya rasulullahi wallahi da ka faɗi sai na dauka na koma mace ne saboda saboda tsananin yadda kawai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to haka ake so ga mu'mini wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa watan Allah subhanahu wataala ya ce musu zai sanya khalifa a bayan ƙasa khalifa in ka ji kalman khalifa daga faɗan kalman mai ilimi ya kamata kawai ya nutsu cewa dan adam ba zai kare a bayan ƙasa ba tashin kiyama ai Allah ya yi halittu da yawa suna inqiradi ko suna karewa jinsin halittu da dama suna karewa ga su nan da yawa yanzu haka ma muna da ana ta tsoron ma saboda talwisul bi'a talawusul bi'i da sauran canzawan yanayi da sauransu dabbobi da dama suna karewa ko wanda ma mu ma mun san su yanzu in ka neme su sai ka wahala kana nema ba za ka samu ba to amma shi dan adam tunda Allah ya ce mashi khalifa khalifa kalmar khalifa to tana nufin wani zai zo ya wuce wani ya zo shi ma ya wuce wani ya zo ya gaji wani wani ya zo ya gaji wani matukan ƙasa na nan yana nan saboda Allah ya kira shi khalifa wato wanda zai rika gado kuma abin mamaki shine shi Allah subhanahu wataala ya gadar masa da gudanar da ƙasa kanta ya gajar masa da gudanar da ƙasa ba shi ya fi komai ƙarfi a ƙasa ba amma sai Allah ya sakhara mashi dukkan abin da ke cikinta dukkan abin da ke cikinta don rigima ma wani lokaci ya sai ya rika tunanin shi ya abubuwa alhali Allah ya yi abinsa amma har sai ya rika tunanin shi ya yi saboda tsananin yadda Allah su mata ya sakin masa lamarin ƙasa ɗin ya sakin masa lamarin duniya to wannan shine khalifatullahi alal ardi wanda Allah subhanahu wataala ya sakhara mashi komai da komai ya bada komai kuma dan ya hidimta masa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء anan malamai suka ce to dan me suka yi wannan shedan shin sun faɗa ma Allah ne su dai la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba su saba ma Allah abin da ya musu umarni duk kawai abin da Allah ya ce samina wa atana ne to dan me sun magana da Allah ne suka ce ya Allah zaka sanya wanda za su yi fasadi a cikin su zubar da jini kuma ina suka san haka to aka ta maganganu wasu malamai suka ce ai abin da ya faru shine waɗannan wasu kashin mala'iku ne waɗanda lokacin da aljannu suka yi barna a bayan ƙasa wannan abdullahi ibn abbasin Allah ya ƙara masa yarda ya tafi zuwa ga wannan ƙaulin Allah subhanahu ta'ala ya aiko su su zama sojoji a rundunan shedan lokacin shedan yana yana cikin mala'iku yana ibada Allah ya aiko su su zo bayan ƙasa shine commander a zo a yaƙi waɗannan aljannun suka zo suka ƙarar da su saboda fasadin da suka yi a kan ƙasa ko wannan nau'in halittun to shi yasa da suka ji cewan Allah ya ce zai ƙara aje wasu a ƙasa sai suka ji ah to yanzu irin fasadin da waɗancan suka yi za a zo a ci gaba wasu sun ce kawai ya raya ne a zuciyansu to amma tun da shi ya alamu sirra wa akhfa to shi kenan sai ai zama kamar sun yi magana da Allah dan ba za su iya fuskantar Allah su ce ma Allah kaza ba sai in a matsayin ibada in ya musu umarni su ce dan wata hikima tasa wasu ka ce a'a ana nufin dukkan mala'iku ne saboda sun gani a cikin lauhul mahfuz cewan wannan dan adam din da za a halitta a bayan ƙasa ga sifan shi ga sifan shi ga sifan shi yana kaza yana kaza yana kaza na barna to amma da yake barna ne na malami shi yasa za ga za mu ga wa'allama adam al-asma'a kullaha watan tun da yana da ilimi ko ya barnan sai Allah subhanahu ta'ala ya khaffafa wat'ansa akan barnansa saboda shi watan Allah ya mashi ni'ima da wata baiwa ta ilimi shi yasa sai barnan shi bai zama irin barnan waɗancan al'ummun da aka karar ba saboda nasu barnan Allahu alam wa yasfiku dima kuma zai rika zubar da jini saboda a zubar da jini shine mafi girman barnan da Allah subhanahu wataala baya so bayan shirka da Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wannan kuma kishi ne kishi ne na bawan Allah bawan Allah yana kishin Allah yana kishin abin bautansa saboda haka sai suna ganin za a yi musu kishiya kuma sun ga wannan dan adam din Allah zai so shi Allah zai girmama shi walakad karramna bani adama Allah zai bashi dai abubuwa da yawa dalilin haka sai dan kishi ya motsa musu kace to ya Allah ga mu muna ta tasbihi muna ta tamidi muna ta takdisi wa nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka a sanya mu mana mu mu zama a wajen a nan wannan nusabbiyu bi hamdika wani qaddisu laka malamai suka ce shine dalilin da zai sa a iya ce ma Allah muqaddasu sabani yanda wasu ke tunani in an ce muqaddas sai su dauka kaman wani wani wani saban Allah akai ko a zaka ji mai khutba yana cewa inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi mala'ikati qudsihi to abinda ake nufi bi mala'ikati qudsihi nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka ay al mala'ikata allati tuqaddisuhu ko wa nuqaddisu laka shine kawai ma'anan wa sanna bi mala'ikati qudsihi saboda Allah ne ya faɗa a Qur'ani wa nuqaddisu laka watan wanda suke kaddasa suke girmama Allah subhanahu wata'ala matukan girmamawa qala inni a'lamu ma la ta'lamun sai Allah subhanahu wataala ya ce ai ni na san abin da ba ku sani ba na san wasu ni'imomi wanda ne ida'i a cikin wannan bawan a cikin wannan dan adam din wanda ban nusantar da ku ba ban ilmantar da ku ba ko a lauhul mahfuz din ba ku kai ku hango shi ba ko ko shi kanshi lauhul mahfuzin babu shi na'am
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها Allah subhanahu wataala sai ya ilmantar da Annabi Adamu alaihi salam anan Allah ya fara faɗin sunan nashi ko ya Allah ya ilmantar da shi al-asma dukkan sunaye thumma aradahum alal malaika sannan ya bijoro ma mala'iku da su to su menene Allahu alam faƙala an biyu ni bi asma'i ha'ulai ya ce ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqin in kun kasance gaskiya kuke yi cewa kuna da fifiko akan jinsin ɗan adam kaga haka ni'imar Allah take in muka kalla ai a haƙiƙa su mala'iku ba sun ce sun fi ɗan adam ba ne saboda ƙoƙarin kansu da ƙoƙarin ɗan adam na kanshi a'a su sun faɗi dai wani hannu sabbihu bi hamdika ne wani qaddisu laka amma Allah subhanahu wataala da ya so ya fifita annabi Adamu sai ya fifita annabi Adamu da ba cikin annabi Adamu yake ba da abin da ba cikin annabi Adamu yake ba ya bashi ilimin asma sannan kuma ya san bai ba mala'iku ba sannan ya ce to ku ku faɗa in kun sani kaga sai su ce ai Allah da ka sanar da mu mu ma yanda ka sanar da shi to da sai mu faɗa amma ai ba wanda zai iya zuwa da abin da baka bada ba shi ma dan ka sanar da shi ne ya iya faɗa to amma wannan baiwan Allah ne yana ba wanda ya so yanda ya so ba wanda zai tambaye shi don me wa'allama adam al'asma'a kullaha sannan kuma har yanzu wannan ayan tana nuni da fifikon ilimi kamar yadda yake ga yanan wabihi ƙarara watan ilimi da ma'abucin ilimi abin fifitawa ne akan kowa kaga mala annabi adamu ma alaihi salam saboda ilimi Allah ya fifita shi akan mala'iku don haka watan ilimi girma ne haske ne ga ma'abucin shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya bashi komai ko inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama ba wanda yake tsoron Allah cikin bayinsa ko ko babu mai ainihin mai tsoron Allah sai malamai yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin darajatin saboda haka dai watan wanda Allah subhanahu wataala ya ba ilimi Allah subhanahu wataala ya ba shi alkhairi mai yawa wanda mun faɗi a baya cewa watan a tafsirin suratul alaq muhimmancin ilimi da girman shi wajen Allah da bambancin ilimi da dukkan abin da yake sabanin sa a nan wajen abin da zan so karawa kawai shine watan halin da muka sami kanmu yanzu wanda za ka ga na wulakantan ma'abuta ilimi sun zama su ne ƙasƙantattu cikin al'umma galiban sun zama ba su da bambanci za a ga watan a gida da alaramma mai limancin sallah da mai wanke-wanke da shara duk yaran gida ne ko yadda aka ɗauki wannan yaran gida haka wancan yaran gida kawai malam ba wani abu ba ne kaman ma'aikaci ne kawai ban san ya zan yi taswirin abin ba zahira ce dai da an santa to wannan ba komai ya haifar da ita ba sai madiyancin ɗan adam madiyancin ɗan adam wata lokacin da shi mai ilimin ya yadda ya ba da ilimin saboda abu samanin baksin saboda wani ƙaramin abu laƙantacce shi kuma wanda za a ba ilimin ya yadda cewa domin muna yawan faɗi in kana so ka san ƙiman addini wajen al'umma wai yaya mutanen nan suka ɗauki addini to kalliya suka ɗauki ma'abuta addini da addini ba wani gunki bane da za a ganshi ana ana ana girmama shi ana girmama shi ne cikin ma'abutansa ko kuma galibin ma'abuta addini sune ma'abuta ilimi da haka idan kaga mutane sun raina ma'abuta ilimi a cikinsu sun raina ma'abuta addini a cikinsu to addinin ne bai da girma a wajensu wannan shine kalma ɗaya an ce wata rana wani wani wani sarki wani mutum ya zo wajensa ya ce da Allah ina son ka ɗauke ni hadimi ya ce sai dai kashi ba na ɗaukan jahilai aiki da haka ina son da Allah ka je ka ɗan yi karatu na watanni haka ko shekaru sai ka dawo sai in ɗauke ka aiki bawan Allah ya tafi ya fara karatu yana cikin karatu bayan watanni sai sarki ya aika mashi ya ce mashi to ka zo yanzu in ɗauke ka aiki ya ce a'a ya ce ai lokacin da na zo ina neman ka ɗauke na aiki lokacin ban san kaina ba sai ka shiryar da ni zuwa in san kaina da na je yanzu na fara karatu na san daɗin shi sai ya shiryar da ni zuwa ga sanin ubangiji na sai na gane ashe wanda ya kamata in mu aiki ba kai bane ubangijin ka ne sai mu zama aji ɗaya ni da kai to idan malami ya wulakanta kansa ya mai da kanshi mai aikin mai gida to ba mamaki ba mamaki duk abin da zai faru na kaskancin malami ya faru ba mamaki ka ganshi yana yawo ofisoshin mutanen gwamnati kaman kaman yanda dan neman kwangila yake yawo ya zama dan firansu a ofis a je wannan ofis din a zauna a gama fira a dauko envelope a bashi gobe ya wuce wancan ofis din kila ma yana da list yau ga inda zani gobe ga inda zani to kaga ya wulakanta abin da yake dauke da shi dan haka in ya gamu da wulakanci ba abin mamaki bane to kuma galiban abin da ya haifar da haka shine yawancin su ba ma abuta ilimin na gaskiya bane yawancin su ba ma abuta ilimin na gaskiya bane dama kawai an zo ne ba a ga malamai ba ko kamar yadda muke yawan faɗi malaman bariki galiban abin da yake faruwa shine idan aka zo bariki abin da ya kawo shine ba wai yanzu ba da dai ban san yanzu ko haka ne ko har da ko har yanzu ya canza idan an zo abin da ya kawo mutane neman duniya ne to ana zaune a tasha kila ma ana ana harkan tashan mota da sauransu da meye ai ana ana ana dara ana karta ana meye to in lokacin sallah yayi wanda dai cikin su haka ya dan zama irin a gida ya dan yi kawaidi kan ya fito bariki shikenan sai a ce to Allah ga wata wala ai sai ka shiga ko shi kenan sai ya zama shi yake shiga ya bada sallah to ana nan ana haka ana haka idan gwamnati ta zo ta ce tana neman malaman gari gari ko anguwa anguwa sai a ce da wannan malamin na bariki mai shiga ya bada sallah in lokacin sallah yayi mai wanda ya dan yi babbaku da farfaru yayi karatun shi zuwa ahalari tun kan ya baro kauye da kuma wancan babban malamin na gari ba na bariki ba wanda duniya ta shaida masa da ilimi in za a batar da littafan da ake karantawa tun daga kawaidi har lawali da sani zai iya ƙara wallafa su in za a shiga fannin tafsiri zai iya rubuta maka da ka ba tare da ya ɗauki takarda ba sai a zo a ba wannan malamin kujera a ce ga malamin gari kaza ya zauna a ba wannan malamin na bariki shi ma kujera ga malamin gari kaza shi ma ya zauna kuma shikenan duk sun zama kujeransu ɗaya in za a yi ƙuri'a kuma tun da shi wancan malamin bawan Allah ko gardama bai iya ba bai taɓa jin ana gardama ba in an faɗi na'am ne kawai ya sani a zaure shi ko wannan malamin ya iya kawo hula casa'in dan ɗan bariki ne ɗan siyasa ya faɗa shi ma ya faɗa jagora ya faɗi shi ma ya faɗi ya iya rashin kunya to saboda haka an aka zo ma ana neman shugaban majalisan ko kwamitin sai a bashi saboda kila ma shi har ya iya karawa da ya iya turanci ko shi ko wancan ko bihin bai sani ba ko in aka ce mashi ko zo in kashe ka in ji abu bai sani ba da turanci amma malami ne na kin karawa malami ne na nuna ma duniya kama ya za a san malami ne shi bai iya tashi ya ta surutu ba don kila ma zai ga kamar riya yake yi bawan Allah shi ko wannan dama abin da ya iya shine irin maganan bariki din da haka in yana magana da yan bariki sai su ji suna gane abin da yake faɗa saboda shi ya iya yaran su to a haka ne abubuwa suka jagule wannan ita ce kadai hakika a haka ne abubuwa suka lalace shikenan sai aka daidaita wasu sai aka daidaita ja'a Musa da Jamusa aka daidaita qubba da fidda in za a bada kujerun hajji a ce mu ma malamin mu na garinmu kujera kaza shi ma wancan kujera kaza in sun je masauki iri daya saboda haka ya zaka bambanta duk sai ka dauka daya suke har sai ka ce na ai wani aboki na ne kwamiti daya muke zama wanda kila kuma a hakika wannan wanan ɗalibin ɗalibin ɗalibinsa hawa goma ma ya fi shi karatu amma shi wannan ba inda zai gane saboda shi wancan wanan bai iya turanci ba to wannan shine abubuwan da suka jagule saboda haka sai ya zama an maida ilimin addinin harkar neman duniya an maida shi rashin kunya an maida shi surutu an maida an jagula shi saboda haka suka zama ba su da muhimmanci su ma sayan su ake yi kamar yanda ake sayan wata rana wani bawan Allah ya same ni yake cewa kai yau na ga abin bakin ciki yace haka muka yi layi da malamai da karuwai da yan fim da yan kaza za mu ga babba na gwamnati aka gama kuma aka ba mu envelope iri daya ya ce ka ya ce ni da dai Allah bai sa shi dan fim ne ya zo a rude yana faɗi ya ce da dai Allah bai sa yau ma ya rayu zuwa yau ya ga abin da ya gani ba to dan mene dan irin waɗancan malaman ne dan irin waɗancan malaman ne muna malamai su kuma waɗannan mutane suka sami dama suka kaskantar da su suka wulakantar da su a lokacin da hakika suna wulakantar da addinin su ne ba su sani suna wulakansu suna ganin sun isa suna da abin duniya suna kaskantar da ma'abucin ilimi ko ma'abucin addini alhali abin da suke nufi shine addinin bai kai girman komai ba dan shi bai yi girma ba sai saboda addinin Allah subhanahu wataala ya taimake mu ala kulli halin dai watan ilimi shine fifiko a wajen Allah subhanahu wataala fifikon ilimi shine fifiko amma kuma ba yana nufin cewa watan ilimi na kowane abu na kowane abu illa dai ilimin sanin Allah subhanahu wataala yana gaba da waninsa to amma kowane ilimi kuma zai iya zama ilimin sanin Allah shi yasa ko can ayan da Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u ai kaga ana maganan likitoci ne da masana ilimin duwatsu da masanan itatuwa ko wa min aljibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuhu wa gharabi sud wa min an-nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun ألوانه كذلك وأنت مختلف ألوانها عفوا مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء saboda haka watan dai ilimi kowanne zai fitar da mutum daga kangin jahilci sanin komai kuma ya fi jahiltansa ko al'ilmu bi kulli shay'in khairun min al-jahli bihi saboda haka ilimi abu ne mai girma kuma al'umma tana fifiko ne saboda iliminta duk in kaga al'umma ta yi ruƙiyi ta yi ruƙiyi ne don ilimi don malamanta don malaman da ke cikinta ana ba da misali a tsarifi kwarai da gaske a cikin wannan ko na kisan nasa masu binciken space na america an ce lokacin da suka suke ƙoƙarin tafiya duniyan wata sun sami matsala guda ɗaya wanda sai da suka yi shekaru suna research suka kashe a wancan lokacin sama da dala miliyan goma ana binciken ya za a yi a warware wannan matsalar shine idan an je can babu lodin gravity saboda haka idan an rike biro ba zai zubo da tawada cikin takarda ya rubutu ba ba zai zubo ba to ya za a yi suna ta bincike suka je suka sami abin rubutu na leza ko sannan aka ci gaba da aikin aka tafi su rasha da suka zo suka sami irin wannan matsalan suna gamuwa da shi suka ce a to ai wannan mai sauki ne sai a samu fensir a aiki da shi nan da nan suka wuce wajen kawai sai aka nemi fensir kaga ilimi ne an ce akwai wasu kamfanoni guda biyu a japan ɗaya duka suna yin sabulu ne amma matsalan su lokacin in suka yi sabulu sai wasu su rika zuwa ba su yi packaging ba sabulun a ciki sai kwalin kaɗai ya shiga to wannan abin na ba su matsala sai kwalin ya zo sai ya wuce sai a je a yi packaging sai ya zama kamar an ha'inci kwastomomi to ya za a yi a cire sabulin da kwalin da ba sabulu a cikin shi suka yi ta research suka yi shekaru suna research suka yi wani inji wanda na da wani kyamara zai rika hango kwalin da ke da sabulu da kwalin da ba sabulu kwalin da ba sabulu sai ya dauke shi kuma wani kamfani da suka sami irin wannan matsalar sai ce abu mai sauki a kawo fanka a ajiye a gefen injin da ke zubo da kwalayen kawai shi kenan sai suka sami fanka sai suka ajiye aka kure shi jazakallahu khairan shi kenan da kwali ya zo ba sabulu a ciki sai ya hure shi shi kenan sun wuce wajen to kaga ilimi haka yake ma mutum amfani Allah subhanahu ta'ala da haka yake fifita mai ilimi akan jahili ko akan mara ilimi wa allama adama al-asma'a kullaha annabi adamu Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi dukkan sunaye sunayen meye Allahu alam Allah dai ya ce sunaye ko da yake da yawa daga mutane suna cewa sunayen abubuwa abubuwa watan abubuwa littafi gida mota to a wannan dai Allahu alam domin wannan zai shiga da mu cikin wani rikici da awa uku nan gaba ma za su ba zai ishe mu mu warware ba shine watan al-asbaqiyatu fil wujudi bainal mahiyyati wal wujud ko watan tsakanin suna da abu wanne yake riga samuwa sunan ke riga ko abin to wannan kaga maganganu ne za a yi ta yi don haka dai Allah dai ya ce al'asma amma akwai wani ilimi mai zurfi a nan wajen da Allah ya ce wa allama adam al'asma'a wanda ya ɗan san larabci ya san kalima kala uku ne. akwai harafi akwai isimi akwai fi'ili akwai harafi fi'ili shine aiki harafi shine abin da ke haɗa kalma wata kalma da wata ya taimaka wanda turawa ke ce ma conjunctions ko interjections irin dai waɗannan abubuwan da ke haɗa wani da wani to a sai Allah subhanahu wataala ya ce ya sanar da annabi Adamu al-asma ba al-kalimat ba ko mun san lugha baya haduwa sai da waɗannan uku al-ismu wal fi'lu wal harfu me yasa aka ce al-asma kuma sannan aka zo aka ce thumma aradahum aradahum alal mala'ikati me yasa aka ce haka dalili shine ismu shi kadai ne mutum yake iya sanin shi ta hanyar tarihi shi kadai ne a ba mutum zobe a daga a ce mashi zobe zobe sai a aji sai a dauko handset sai a ce waya waya sai a aji kaga aradahum ana nuna maka abin ana gaya maka sunan shi amma fi'ili ba za a iya sanin shi ta hanyar aradahum ba balle harafi in ka ce ruwa a cikin kofi yaro da sauri zai san ruwa in ka sanar da shi ruwa ka nuna mashi ruwa ya gane ruwa kofi zai sani in ka nuna mashi arabahum amma a cikin fa sai ka wahala kana bukatan ka samo kofi mai ruwa ka samo kofi mare ruwa ka zuba ruwan cikin kofi sai ka ce mashi ruwa a cikin kofi in baka hankali ma sai ya dauka kana nufin ruwa ya koma kofi ne ina fata an gane watan wannan falsafa ne na koyon yare koyon harafi yana da wahala kwarai ga yaro karami koyon fi'ili yana da wahala amma bai kai wahalan koyon harafi ba amma koyon suna yafi komai sauki shi ake fara koya dan shi za a nuna maka abin da sai a gaya maka sunansa daga da ka gan shi ka san wannan kaza ne to dalilin haka sai Allah subhanahu wataala ya amfani da al-asma wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum don koyon farko ne ake yi lokacin kamar dai koyon yaro lokacin da yake koya don haka an sanar da shi abubuwan sai su ma mala'iku aka zo mashi da abubuwan da aka sanar da annabi adamu sunayensu ana cewa to ku faɗi sunayensu ga kaza mai sunan shi in ba su faɗi sai a ce annabi adamu mai sunan shi sai ya faɗa sun ma'aradahum alal mala'ikati faƙala an bi'uni bi asma'i ha'ula'i ku gaya mun sunayen waɗannan abubuwan in kun sani in kun kasance masu gaskiya ne ku watan akan cewan kuna da fifiko akan ɗan adam a wannan kalma ayar wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati wasu malamai sun dogara da ita akan cewa shi yake nuni da asalin yare asalin yare na dan adam Allah ne yayi mu annabi Adamu ilhama shikenan sai yayi magana shikenan sai ya'yan shi suka ci gaba da magana amma kamar yadda muka sani akwai nazariyat da yawa akwai theories da yawa wanda suke magana akan ya dan adam yayi magana kuma gaskiyar magana ita ce babu wata nazariya guda ɗaya wanda take amsa ya ɗan adam ya fara magana ƙila dukansu su taru su ba da amsa nazariyatul muhakat nazariyan watan kwaikwayon sautin abu nazariya ce nazariyan al'infi'al a tabi'i watan lokacin da babu mutum ya daina amfani da hannayensa ko ya shagaltar da hannayensa ya fara tunanin ya zai yi amfani da wani abu daban wajen magana shi ma nazariya ne ala kulli halin dukansu in sun haɗu kila su bamu yanda ɗan adam ya fara magana amma ba cewa wa allama adam al-asma'a kullaha shikenan Allah ya sanar da annabi adamu yare shikenan kawai annabi adamu yayi magana da yare shikenan kawai ƴaƴansa suka yi ta magana ba haka bane ba haka bane wannan dai wasu suna faɗin haka amma ba waƙi yana tabbatar da sabanin haka yare ana haihuwansa ne ya girma ya tsufa ya mutu kuma akwai yarurrukan da ba sun fito daga juzur ɗaya ba ne sannan kuma har yanzu a ƙasan brazil akwai al'umman da ba su magana da hannu idanunsu biyu kuma ba kurama ba ne ba su magana da baki amma da hannu suke magana har yanzu akwai wannan ƙabilun har yanzu da ƙabilun da rabin maganansu da hannu rabi da baki akwai su a duniya saboda haka shi dai wannan wani abu ne wanda yake Allah ne ya san yanda ya abinsa amma dai ba yana nufin kamar yanda masu nazariya suke faɗi cewa kawai shikenan Allah ya sanar da annabi Adamu yare shikenan kawai ƴaƴan shi suka yi ta yare har ai ta kokarin sanin menene yaren nasa shi kan shi ma wane ne annabi Adamu ya yake matsala ce mai tsawo akwai wanda ya tafi akan cewa ma Adamu ma watan ba an yi shi tun shekara wajen miliyan kaza ne ma ya yi magana mai yawa wani babban malami ne kuma Allah ya saka mishi da alkhairi ya yi littafi sunan littafin abi adama nazariya ce mai faɗi mai tsawo akan asalin ɗan adam ala kulli halin Allah da ya ce ma ashatum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda dan haka duka wannan kawai shaci faɗi ne babu wanda zai iya faɗin ainihin yaya Allah subhanahu wa ta'ala yayi waɗannan abubuwa فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم suka ce ka- ya ubangiji ka girmama ka ɗaukaka la ilma lana illa ma allamtana ai mu ba mu da wani ilimi sai abin da ka so ka ilmantar da mu to abin da baka ilmantar da mu ba bamu san shi ba saboda haka wannan sai nuna mana cewa ba sabo suka yi ba lokacin da suka ce ataj alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a ma allamtana ne shi ma wancan Allah ne ya ilmantar da su dan da bai ilmantar da su ba da ba su faɗi ba saboda su la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim ai lalle kai kai ne masani kuma kai kai ne mai iko mai kudura mai zartarwa watan mai zartar da komai mai zartar da abin da ka so watan kuma mai hikima cikin abin da kake zartarwa ba wanda zai tambaye ka dan me kai don duk abin da kai shine abin da yafi dacewa wannan wannan watan karshen sallamawa ne ga Allah subhanahu wataala daga wajen mala'iku kuma kamar yadda muka ce dama ai ba zai yi su sani ban Allah bai sanar da su ba shi ma annabi Adamu ai dan Allah ya sanar da shi ne ya sani da Allah bai sanar da shi ba shi ma da ba zai sani ba saboda haka su dama da annabi Adamu ne suke dan ja ba da ubangijin mahaliccin annabi Adamu ba shi kam sun san ai ba zai su za su san abu ba sai idan ya sanar da su na'am
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آه الله سبحانه وتعالى يقول يا آدم أنبئهم بأسمائهم ba su labarin sunayensu sunayen abubuwa Allah bai gaya mana wasu abubuwa bane ah, kamar yadda muka ce falamma an ba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi Adamu ya ba su labarin sunayen abubuwan qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi sai Allah ya ce ban gaya muku ba ban sanar da ku ba ni ni ne na san abin da ya ɓuya a cikin sammai da abin da ya ɓuya a cikin ƙasai wa a'lamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna kuma na san abin da kuka kasance kuna ɓoyewa watan duka wannan na sani a qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim anan in muka kula akwai wani lafta zakiya ta alkur'ani mai girma galiban alkur'ani yana magana watan yana barin abin da nassi ya wadatu da shi don abin da nassi ya wadatu da shi zai bar shi kamar kisan annabi Sulaiman alaihi salam da ya ce a zo mashi da gadon bilkisu ayyukum ya tini bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك سيأك تميني فلما رأه mustaqirran indahu kaga qala ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuka zan zo maka da shi kafin ka kifta idanka sai ya ce to je ka zo da shi sai ya je sai ya zo da shi sai ya ganshi duk wannan nasiya wuce ai wannan duk tasilu hasil ne kawai ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafu falamma ra'ahu mustaqirran indahu to haka shi ma anan kala ya adamu an bi'uhum bi asma'ihim to tunda an san Allah ya ce adamu ya faɗi to an san annabi adamu zai faɗa saboda kawai falan ma an ba'ahum ba a ce fa an ba'ahum adamu bi asma'ihim falan ma an ba'ahum bi asma'ihim kala alam aqul lakum ba a lokacin da annabi adamu ya basu labarin sunayen abubuwan shi duka saboda Allah subhanahu wataala to amma shi ma anan saboda Allah ya yi taswiyan shi ne daga cikin taswiyan shi shine ya bashi kwakwalwa na koma karatun sawwa ne shine ya bashi kwakwalwa wanda zai iya bambanta wancan da wannan fa idza sawaituhu din kenan wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ko saboda an bashi kwakwalwan da zai iya bambanta abuwa dan an, an kammala mashi halittansa don da baya da kwakwalwa yana da jiki da rai amma ba kwakwalwa shine sashi na uku wanda yake cika dan adam wato ina ce kwakwalwa yana nufin kotul idrak muna kiran shi kwakwalwa riska ko yana da jiki da sauransu amma riska sai kuma daga baya a sa mashi to aka bashi tsakar riska to an cika halittansa hal ata alal insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura to a da yazo ya sami wannan riskan to sai ya zama zai iya bambance asma' da bai da wannan tsakanta riskan da ba zai zan bambance fari da baki ba da kuma ba zai cancanci sujadan mala'iku ba qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun anan Allah subhanahu wataala sai ya ce ban ga muku na san gaibin da ke cikin dussan mai da gaibin da ke cikin duk kasai ba galiban aka ce as-samawati ba a cewa wal aradina in ji malamai saboda duk qur'ani ba inda nasi ya ce ƙasa guda bakwai ne sai waje ɗaya kawai wa minal ardi mislahunna to shi ma wa minal ardi mislahunna zai iya ɗaukan ma'anan guda bakwai ne zai iya a'a ɗaukan ma'anan cewa mislahunna su ma Allah ya halicce su kamar yadda ya halicci sammai saboda haka shi ma ba qat'iyyu dilala bane ba qat'iyyu dilala bane wallahu alam wasu ka ce a abin da ya sa a raduna ko da yake guda bakwai ne amma ba wata kan wata bane kamar yadda sammai suke wata kan wata shi yasa su sammai ake cewa samawati shi ko ƙasa sai a ce al'aradu kawai wasu ka ce a'a saboda manufan Allah da halitta a cikin aradina duka shine wannan dan adam din shi kuma a wannan ƙasar kawai yake shi yasa Allah subhanahu wataala sauran ƙasan gaba ɗaya duk ya sakhara su ne dan hidiman dan adam wanda yake wannan ƙasan shi yasa shi kadai ake faɗi a cikin aradin wallahu alam wa alamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna kuma na san abin da kuka kasance kuna boyewa a zahiri wannan yana nufin cewa Allah subhanahu ta'ala shine kadai masanin waɗannan abubuwan amma idan Allah ya so zai sanar da bawa gwargwadon abin da ya so ya sanar da shi daga cikin waɗannan ina fatan mun fahimta in Allah ya so zai iya sanar da bawa wani abu daga cikin sirrin sammai ko wani abu daga cikin sirrin kasai ko wani abu daga cikin abin da mutane ke bayyanawa ko ko wani abu daga cikin abin da suke boyewa ba su bayyana ba ko ibnu qayyim al-jawziya ba ya faɗa ba ya ce malamin sa ibnu taymiya ya kasance idan an zo waje yakan ce ma mutane in kuka zo ina ganin abin da ke cikin zukatanku in kuka zo waje na suka ce to karka ba mu labari mana watan ɗayan ku yayi wani abu na barna sai in na kuwa zo sai in gani to kuma wannan suna abin firasa makami ne daga cikin makaman imani wanda sayyidina Usman yake da shi ko wanda wani sahabi ya shigo wajensa wata rana sai ya ganshi sai yake cewa ɗayan kuma sai yayi zina zai shigo ma mutane ko ko zai shigo mutane a idansa ga alaman zina nan saboda shi bawan Allah sahabin kafin ya shigo ya kalli wata mata to kallon da ya mata sai sayyidina Usman ya ga kallon a idan mutumin saboda makaminsa a wajen Allah subhanahu wataala to kuma shine abin da shi ma Ibn Qayyim al-Jawziya yake faɗi malamin sa Ibn Taymiya yana faɗa ko zai ce ai ai ina ganin abin da kuke kullatawa a cikin zuciyanku suna ka rika ba mu labari mana yace kuna so in zama boka ne in ina ba ku labari so da haka ashe bawa zai iya kaiwa wani mukami da Allah subhanahu wataala zai iya nusar da shi wani abu wanda wasu suka ɓoye a cikin zukatansu wallahu ala wani lokaci ma istidrajan sai Allah ya yi mutum wannan ba wai dan ma mukami ba insha Allah zan bar wannan amsan zuwa gobe in Allah ya yarda cewa yaushe istidrajan zai yi Allah ya yi mabawa irin wannan ko ba ta hanyar wai mukami ma na wilaya ba wanda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma wani ya masa kuma ba ma kowan kowa bane wani wallahu alam a wai ana neman motoci wannan BQ881 KUJ a da kuma IOP 114 FG AMC a da masu ita da Allah sai su je domin kawar da su a wannan yana tambaya za mu fassara baitin kalman istawa a cikin baitin kadistawa bishon alal iraqi min gairi saifin audamin mihraqi watan wannan ana nufin istaqarra ne watan istawa yakan zo da ma'anan istakarra na yi bayani a baya amma ban so tsawaitawa ba cikin cewa watan shi a wasu suna maili zuwa ga tawili masu maili zuwa ga tawili to suna fahimtar istawa da ma'anan istakarra wallahu alam ko ko dai wasu ma'anona wanda ko istakarra hukumuhu ba istakarra zatuhu ba a so sun daga cikin abin da suke dogara da shi wannan baitin wannan ya ce kuma sannan ar-rahman sifar Allah kuma ga yadda ko fassara shi a ayar ar-rahmanu al-arshistawa eh to ban san me malam yake nufi ba ana nufin ar-rahmanu al-arshistawa Allah ar-rahman ya karasa tsarin halittan shi daga al-arshi kamar yadda ni na fassara amma mutum zai iya neman majalisin da aka yi complete insha Allah a cikin wannan zai fi bada haske akan maganar da na yi yau a ciki wannan yana tambayin rubuta sunayen Allah a cikin abin hawa kamar a mashin ko mota to wannan ba wani abu wanda zai ce ga nassi ga hukuncin mutum ya rubuta a suna illa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sunan Allah a cikin zobensa saboda kila in zamu yi isti'nasi da wancan cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya rubuta sunan Allah a zobe to kila sawa a mota ya zama istisha isti'nasan da wannan wannan ya ce mai hukuncin mutumin da ya karya don ya sami mafaka to idan karyan ya yi ne bayan da zai yi sai ya yi karya zai sami mafaka to wannan sai mu ce Allah ya fi masa a wannan karyan wannan karya ne daidai ya sami tsira kuma ba da laifi a ciki ai ko riddama mutum ya kalmar ridda mutum ya faɗi in don samun mafaka ne ya rasa yadda zai yi ba komai ba ga wasu musulmai ba aka ce wasu bayan Allah mutanen sayyidina Ali an ce wata rana suna cikin tafiya sai aka hango khawarij na san dai da yawa an san khawarij to da aka hango su sai aka ce ga khawarij su kuma khawarij musulmai suke kashewa su bar wanda ba musulmai ba su musulmai kawai suke kashewa wanda ya ce la ilaha illallah shine abin kisan su to saboda haka ana cikin tafiya da aka hango su aka rasa yadda za a yi sai ɗayan su ya ce kar ku damu ku zo mu ji kawai kowa dai ya shiru a ji abin da zan faɗa suna zuwa sai ya ce a sannunku sannunku sai ya ce wallahi mu mushrikai ne muna tafiya za mu je gari kaza kuma mun ɓace hanya kuma mun ji a ƙur'aninku Allah ya ce ubangijinku ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu saboda haka muna son mu ji karatun Qur'ani ku jiyar da mu Qur'ani fa ajruhu idan ya nemi jawar ɗinka ya nemi ka kula da shi kai gadin shi kai makwabce shi kai masa sai ce eh haka ne suka ce kwarai ko haka ne wannan yana nan a cikin suratul tauba saboda haka ku zo ku zo ku zo ta ce kuma mun jima a gaba an ce hatta yasma a kalaman lahi saboda ku jiyar da mu daga qur'ani aka kwana ana karanta musu qur'ani ana yanka musu shanu raƙuma suna ci saboda ai ga yana an faɗa da ya gama wannan yace kuma sannan mun ji an ce sun ma'ablighu ma'amanahu ka kai shi inda zai tsira inda zai amince ba ya tsoron komai suka ce eh gaskiya ne sai aka kewaye su ana raka su har aka kai su garin da za su ya ce to kun iso mun iso to shikenan suka koma kaga wannan yayi ƙarya don ya ce cira kansu ni ka san wato wannan ni rubutun ajami yana bani wahala ya ce akramaka Allah wanda yana azumi sai ya shiga mota kuma yana cuɗanya da mata a ciki ko har yayi kai ga yayi inzali Allah ya kare mu to ai wannan a wajen imamu malik zai rama azumi 60 kafara ya hau kan shi muna tambayin zai iya yin karatun ƙur'ani a da fatan Allah ya bada ladan ga kakanninsa da suka rasu wasu malamai da yawa suna ganin za a iya yi saboda shi ma sashen aikin ka ne kuma an ce awwaladun salihun yad'u lahu wasu kuma suna ganin ba za a yi ba saboda wa Allah salil insani illa ma sa'a to Allahu alam wannan kuma ya ce zai iya karatun Qur'ani a kwance a ganin Qur'an Allah ya faɗa yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba ala junubihim ba wa ala janbaihim ba ma kai ala junubihim so a kowane yanayi kuma ma mara lafiya in zai yi sallah wanda ba iya tashi ya kwance zai karatun Qur'ani wani ya ce mutum ne yana alola yana yana azumi yana alola sai ya wurin kurkura baki sai ya dan zuki ruwan kaɗan a wajen imam malik da kuskure a wajen imam malik zai rama azumi ɗaya wajen kuma imamu shafi'i ba komai saboda da kuskure ne ba da niyya ba ne shi yasa ba a san mubalaga a madmada din ma ga mai azumi ba a san mubalaga a cikin kuskure bakin wani yana tambayar hukuncin turaren wuta ko mosquito coil ga mai yana karya azumi ba ya karya azumi sai dai ba dalilin da za a tsananta shi in mutum ya yi watan kar a tsananta shi da gangar amma dai ba zai karya azumi ba hayakinsa kawai hakan wani yana tambayin zaman tahiya nawa ne a sallar tasbihi wasu da sun tafi akan cewa babu zaman tahiya gaba ɗaya a ciki wasu kuma sun tafi akan cewa za a zauna sau ɗaya a tsakiya wata ina ce babu zama yana nufin ba zama a raka'a biyu wasu in ka zo raka hudun gaba ɗaya za ka yi su kawai yadda suke wasu kuma sun ce za a zauna to amma zahirin hadisi da yake hadisin ya faɗi kawai sigan raka'a ɗaya ce to in muka kalli sigar raka'a ɗaya to za mu ga cewa ba za a zauna ba a raka'a ta biyu dan in aka zauna raka'a ta biyu to adadin tasbihin zai canza dan in ka zauna in za ka yi tasbihi a zaunan to numban tasbihin da za ka yi zai canza wallahu alam yau wasu ya ce sallama nawa ne sallama ɗaya ne sosai mu ce zama ɗaya ne sallama ɗaya amin wannan yana neman dai addu'a ne akan Allah ya zaunar da al'umma musulmi duk inda suke lafiya wannan addu'a ne da ya wajaba yi wa kai ne sadaka ya wajaba ga dukkan musulmi wannan addu'an ya zama shine farkon addu'ansa Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da gwamnatin zaman lafiya a duk inda al'umma musulmi suke wannan ya ce mutum ne ya sami wani yana sallah sai ya bi shi amma bai sani ba shin ya san sharuɗan sallan ko bai sani ba to imamu shafi'i ya dogara da cewa salli halfa man qala la ilaha illallah duk mutumin da ya ce la ilaha illallah kawai zaka iya sallah a bayansa saboda haka zaka iya bin shi sallah wani ya ce idan mutum ya tashi kiyamul laili nafila zai ta yi ko kuma karatun qur'ani ya hada biyu mana in yayi nafila ai kaga yayi karatun qur'ani ko ba haka ba in yayi ta karatun Qur'ani bai salla ba ai kai julusul laili yayi ba qiyamul laili ba wannan ya ce akwai mata da yawa da suke da aqidan cewa za su iya daukan alqur'ani cikakke a lokacin da suke cikin al'ada su karanta menene hukuncin haka ko da yake da malaman da suka tafi akan wannan amma dai jamhurin malamai sun tafi akan bai halatta ba mafi yawan malamai sun tafi akan bai halatta ba amma akwai cikin malamai wanda suke ganin za a iya innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun wani ya ce idan mutum yi alola da niyyar yayi sallar nafila dan yazo yin sallar farilla sai ya sake alola eto ya danganta idan ai ana alola ita da niyyar ibada ne amma in yace ya keɓe wannan alolan dan wannan nafilan kadai to ta zama kamar taimama kenan ai ko ba haka ba in ya keɓe wannan nafilan da alolan amma in ba haka ba dai alola mutum in zai yi ta zai alola ne kawai da niyan yin ibada ga Allah don samun tsarkin da zai jaza masa yin ibada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to wannan yana da tambaya biyu ina roƙon shi tambayansa na farko ya same ni zan karanta ta biyun to kaga ya san shi mai tambaya ta farkon kenan a ya ce mutum zai iya buɗan baki a wajen wanda ba musulmi ba mun amsa wannan a baya za a iya ba wani abu matukan abin da za a cin halattacce ne wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum saboda haka ba wani abu yanzu yanzu in ka je america kai wannan magana za su gan shi bako daukan daukan tsananta addi fahimta ne cikin addini da wasu abubuwa har ya kai ma a rika irin wannan tunanin shi yanzu a america in ka je wannan ma ba ma tambaya ba ne shugaban ƙasar america yanzu tun da ramadan ya fara kullum sai ya shirya shan ruwa ga al'ummar musulmi an zo an zauna tare da shi an sha ruwa kuma kuma duk muhimman musulman ƙasan ɗaiɗai haka suna zuwa suna zaunawa tare da shi su sha ruwa wanda wannan to menene matukan ba abin da Allah ya haramta ka ci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ga yana hadisi a Bukhari da Muslim ko ya shayar da sahabbai daga maza da ma mace mushrika kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a hijira ba ba ummu ma'bad da ya je gidanta ya zauna ya ce ya sha daga cikin nonon awakinta da sauransu kissa da shahararriya ummu ma'bad lokacin ai ba musulma bace mushrika ce ko ba haka ba ko saboda haka ba ba wannan ba ma matsala bane ba ma matsala bane kuma ko a Khaibar da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naman nan ka tafu shatin wanda yace yace naman na ga wace wani shi masmum ne ai ba yahudiya ce ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba za a ci ba saboda na yahudawa ne ya cire hannun shi daga ciki saboda naman masmum ne mai guba ne aka dai duk abubuwa nan da yawa to wannan sunan shi umar bin umar ya yi tambaya a muhimmiya amma ina roƙon da Allah ya, ya bari ba zan amsa tambaya ta magana kan tambayan zai iya samu na shi ma saboda tambayansa mu yi magana in shiryar da shi zuwa ga abin da yake nema kuma zan yi magana akan tambayar ranar da za a rufe tafsiri insha Allah insha Allah wannan ya ce yakan ji mata suna kiran mijinsu da suna dadi suna koya mai 'ya'yansu ne don su rika ce ma baba dadi don shi abin da ya ji mama na faɗi zai faɗa ba wai ya ce me asalin zuwa wurin malami ya yi wa mutum roƙon Allah shi dai wannan asalin aje wajen malami a ce ai roƙon Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake zuwa wajen sa tun asali walau annahum falau annahum iddalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima a a walau annahum ko walau annahum a wan yuta abi iznillah na'am walau annahum idzalamu anfusahum ahan watan wannan kenan sannan kuma ga kissan Khalid ibn al-Walid da muka karanta wanda aka zo da bukata yace sai an bashi raguna ko an bashi dabbobi kai da yawa to sannan sai ya kara da cewa kuma su malaman sai ce sai an yi yanka kun ba su da cin tuwo ne ba su cin nama shi yasa suke muku wayo in kun zo da shi ba ya samu ya danci naman da kake ci sallu ala nabiyil karim اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين